وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته domin ci gaba da karatunmu na daura fikihiyya wanda muke a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a na kasuwar kaji na ashek abubakar mahmud gome rahimahullahu ta'ala da ke cikin birnin azare a jihar bauchi insha Allahu karatun da muke yi a cikin almasa'il alfikihiyya للمدارس الإسلامية الطرف الثاني يوضى مشقا بندري نبيو صلاة التطوع وتصلى تطوئي سيني صلى النافلة صلاة التطوع صلاة النفل صلى النافلة كينا وندبا فريلا صلاة التطوع sallan tatawu'i laysat biwajibatin ba wajiba bace wa hiya kathira suna da yawa na daya alwitru sallan wutri wa huwa rak'atun wahidan raka'a ce guda ɗaya kacal ba'da salatil isha bayan sallan isha'i mutum yana iya yin ta ita kadai amma ga masabar malikiya makaruhi ne abin kyama ne imam malik ya ce bayan da za a yi mutum ya zo sallar nafila ya raka ɗaya kaca sai ka ce shi malalaci ne kamata yi ya yi shimfiɗa amma dai abin da ya tabbata inna Allah witrun yuhibbul witra na biyu raka'atul fajr raka'o'i guda biyu na alfijir wa huma rak'atani qabla salatil fajr sune raka'o'i guda biyu kafin sallan asuba waɗannan raka'o'i guda biyu suna da muhimmanci shi yasa muka kawo su a lamba ta biyu eh wannan mutiri da muke gani raka guda ɗaya wasu malamai kamar malamai na ɓangaren masafal malikiya suna ganin wannan mutiri ta fi sallan idi ƙarfi ƙwarai da gaske saboda ƙarfin nasosi saboda haka yadda kawo su a jere kusan daga wannan sai wannan a wannan bangare rakat alfajiri rakawoyi guda biyu na alfijir wa huma rakatani sune rakawoyi guda biyu da ake yi kabla salatil fajiri kafin sallan asuba saboda annabi ya ce rakat alfajiri khairu min ad-dunya wa ma fiha na uku salatu duha sallan walaha wa hiya allati tusalla fi duha ita ce wanda ake yi da walaha da hantsi. Wa kallo harakata ne mafi ƙarancin tarakoyi guda biyu ne, wa aksaru ha samani raka'at mafiya yawan tarakoyi takwas ne au aksara ko fiye da haka, kuma kowanne na da dalili, sai dai ba tsofi ne kawai suke sallan walaha ba. Za ga wani lokaci sai mutum ya je ya tsufa tukuna sannan yake kowa na iya yi. ba sai wanda ya tsufa ko wanda ya ritaya ba bayan ya gama ciwaciwansa na hudu qiyamul layl tsayuwan dare wa yuqalu lahu tahajjudu aida ana kiransa tahajjudi da Hausa haka ake fasarawa kai tsaye don yafi don abin da ake nufi da tahajjudi shine aiki mai wahala shi yasa aka ce mu annabi wa min al-layli fatahajjat bihi ay fatahajjat bihi da qur'ani ka tashi kai aikin wahala shi yasa aka kira sallolin tahajjudi don ba ka daure ba za ka iya tashi ba fatahajjat bihi kuma ya gwada ayi da yawa kaga za a wahala da karatun qur'ani da yawa nafila tallaka wannan ziyada tallaka au ziyadatan alayka duna sa'iril umma قيام الليل ريوان دري ويقال له التهجد أيضا كما أنا كرن ستهجدي ويكون بعد الإشاء يكن كسن تباين إشائيني وأقله ركعتان ما في كرن تركو يقدابيو amma a cikin tahajjudi ana son idan ka tsaya sai kafanka yayi tsami rakoyi biyu kacal saboda haka a ramma raka ta farko ayoyi nawa kenan masu tsawo kaman guda 100 ko 150 raka ta biyu ayoyi kaman 100 ko 150 ko ka raba bakar gida biyu eh raka ta farko da raka ta biyu ai kaga rakoyin akwai karanci amma wannan shi ake kira tahajjudi ko da yake malaman fiqihu sun ce da daddare yawan sujada aka fi so ko yawan tsayuwa in yawan tsayuwa ne to yawan ayoyi in yawan sujada ne to kaga akwai karancin ayoyi yawan rakawoyi saboda me saboda muhimmancin sujada aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbih hina yakunu sajidan lokacin da mutum yake dab da ubangijinsa lokacin da yake sujada yasa aka ce to ku yi kokari ku dage ku ta addu'a fa kaminu an yustajaba lakum na'am wa aqalluhu rak'atani mafi karancin qiyamul layli raka'a biyu ne wa aktsaruhu ashara raka'a mafi yawa raka'o'i goma ne thumma tuktamu bi raka'atil witr sa'annan sai a cikita da raka'an wutri wakila aka ce to sallah masna masna za a yi sallah raka'a biyu biyu ila ma sha Allah zuwa ga abin da Allah ya ga dama saboda hadisai guda biyu wadan sun ce ba a karawa hadisin na na Aisha a raka'a goma sha ɗaya wadansu kuma sun ce salatul laili masna masna fa idza khashi ahadukum al-fajr idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir to sai ya falyutir bi wahida sai ya yi wuturi da guda ɗaya to in masana masana masana masana masana kai ta yi kamar sau goma rakoyi nawa kenan ashirin kuma dukansu hadisai ne ingantattu ke sa wani lokaci ban cika son mutum ya zakalkale a kan abu guda yawwa ya ta ɗora ko ƙaulasan ko abin na kan wadansu ba daidai ba ne tun da kowanne akwai hujja akwai dalili kuma wajen annasku akwai ka'idodi na bin annasku wa kazalika tarje kafin a zuwa ce kuma za a yi tawakkuf na biyar qiyamu ramadana tsayuwan wata ramalana wato samma salatu tarawih ana kiranta sallan asham an ce asham barbanci ne to da hausa ba asham an ce da barbanci ne to da hausa mai ake faɗa mai saboda nan bare bari sun yi kokari inda ya asham ɗin nan ai a cikin azumin wannan watan ramalana ake ko mai tun da shi ma yana da asali kiyamu ramadana aka ce asham saboda haka hausawa ma haka suke faɗi sallan asham haka kowa ya tashi ya ji ana faɗa wahiya ka kiyamin layin sallan akan kamar tsayuwan dare ne fil adadi wal kaifiyya wajen adadi da yanayi wata kunu ba da isha'i mubakara sai dai ita ana yin ta bayan isha'i ne immediately eh to mubasharatan nan take eh immediately turanci ne amma za ka koya ma yaranka su dan kalmomin turanci haka ai babu matsala eh watakunu ba'da al-isha'i mubasharatan za ta kasance bayan sallan isha'i ne nan take aw gaira zalika ko kuma wani haka malam ya tuli al-fajr matukan al-fajr bai fito ba saboda akwai sabani salatul istikhara sai sallan istikhara sai sallan neman zabi salatul istikhara sallan neman zabi وهي ركعتان ركوي غدا biyu ne fil waqtil munasib a lokacin da ya dace sawa'un da daddare ko da rana wala hadu'a uhal khas tana da addu'an ta na musamman sai dai addu'an tana da tsawo shi yasa ba mu kawo ba lamba ta daya kama ja fi hadisi jabir jabir radiyallahu anhu rawahu al-bukhari wa abu dawud wa tirmidhi wa ghayruhum shine Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim har zuwa ƙarshe na bakwai as-salatu aqiba at-tuhuri sallan nafila bayan tsarki wa tusamma bi sunnatil wudu'i ana kiranta sunnar alola wa hiya rakatani faqat ita ma rakawai biyu ne kawai abinda ake nufi in kai tsarki kai alola sai kai sallar nafila mafiya yawa waɗannan wanda suke zama da alola ne ko yaushe sai na takwa salatul kusufi sallan shafewan haske idza khasafati shamsu idan rana ta shafe awil qamaru ko wata nan mun hada duka biyu ga masabar malikiya rabawa suke yusalliha al-imamu bil jama'a liman zai sallaci wannan sallan kusufi da jama'a fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a kiyama ne tsayuwa biyu wa ruku'a ne da ruku'u biyu wa sajadata ne da sujada guda biyu hatta ta tajalla shamsu aw al-qamar har sai rana ta bayyana ko wata da shi yasa ake daukar lokaci kaga masu jan waɗannan salloli sai Allah ramomi waɗanda ba sa yi suna tikewa kawai ai ta yin karatu har sai rana ta bayyana na tara salatul istisqa sallan shayarwa ko neman shayarwa ko sallan roƙon ruwa idza ajdabatil biladu idan kasashe suka bushe aw in kata al mataru ko ruwa ya yanke yakhruju al imamu ila al musalla liman zai fita zuwa ga masallacin idi ma'annasi tare da mutane duk inda kuka ji an ce al-musalla ana nufin masallacin idi ko masallacin waya-waya wanda ba ginin ne ba in ginannen waje ne sai da ya ce al-masjid ko kuma a ce mai aljami'a saboda haka ya karujul imam liman zai fita ilal musalla zuwa ga filin idi ma'an nasi tare da mutane yusalluna rakataini za su yi sallah rakawayi guda biyu wa yuksiruna min addu'a za su yawaita yin addu'a wal istighfar da neman gafara wa aujaba ba'dul ulama salatay al-kusuf wal istisqa wasu malamai sun wajabta sallan shafewan haske na rana da kuma sallar roƙon ruwa sun ce wajibai ne amma nan mun kawo su a layin sunnoni ne na goma sunanun rawatib sunnoni waɗanda suke majeranta sune sunanun rawatib sunnoni majeranta ko rawatibai wahiyar rakata ne kafla zuhur su ne rakawai guda biyu kafin azahar wa rakata ne ba daha ko rakawai biyu bayan sallan azahar wa rakata ne ba dal magrib ko rakawai biyu kafin bayan magariba wa rakata ne ba dal isha ko rakawai biyu bayan isha'i ثم ركعتان قبل الفجر sa'annan da rakawai guda biyu kafin alfijir wa kad taqaddama hakika bayani ya gabata rakat alfajir ke wa hakaza haka aw nahwa hadha ko kwatankwacin haka saboda akwai dan sabani amma slide sabani ne saboda ya halatta yi nafila raka'a biyu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu kafin la'asar raka'a biyu kafin magariba raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu kafin isha'i raka'a biyu bayan isha'i immediately ina fata an gani sai dai su ba za a kira su rawati ba na goma sha ɗaya salatu tahiyyatil masjid sallan gaisuwan masallaci wa hiya rakata ne rakawai guda biyu ne qablal julusi kafin a zauna diris idza dakala al masjida idan ya shiga masallaci fi ayi waktin a kowane lokaci kana min lailin aw naharin wanda ya kasance da daddare ne ko da rana kun ga wannan babu kiyaye lokacin fitowar rana ko lokacin tsakiyanta ko lokacin faduwanta babu saboda tahiyatul masjid tana daga cikin zawatul asbabi na sha biyu salatul janazati sallan janaza wakila aka ce hiya fardu kifaya ita ɗin nan farilla ce ta kifaya ya hamilu halba'adu anil akar waɗansu suna ɗauke ma waɗansu shi ne fardu kifaya nan mun kawo fardu kifaya ne da ta'arifinsa wahiya sallan janaza arba'u takbiratin kafarori hudu ne aw khamsun ko kafarori biyar aw sittun ko kafarori shida aw sab'un ko kafarori bakwai aw tis'un ko kafarori tara biduni ruku'in wala sujudin babu ruku'a babu sujada akwai wanda suka ce akwai kafarori uku da takwas sai dai maganganun ba su da ƙarfi eh ya sa shekaran jiya da muka je wata sallah ni na ja da aka yi hudu kawai sai waɗansu ka yi sallama kuma kuskure ne wasu sun ɗauka hudu za a yi sallama to liman kake bi ko kai ne liman din eh a inna ma ju ila al-imam li yutamma bihi fala taktalifu alayhi ai ka'idan kenan an yahudu zai suka ce assalamu alaikum ne kuma sai na doko na biyar sai na kare na shida sai na yi bakwai sannan na yi sallama kaga wanda ya sallama sai ya fasa sai ya dawo to yanzu kabli zai ko ba di eh wani ya ce ai da an fada na ce to sai an fada ne ai ba sai an fada ba tun da an ce ka jira liman Allah ya taimake mu na goma sha hudu ko na sha uku ne sujudu tilawa sujadan tilawa ita ma tamkar sallan nafila ce wa huwa sujudu inda qira'ati aya shine yin sujada yayin karanta ayatu sajada inda qira'ati ayati sajada yayin karanta ayar sujada aw sama'iha ko kuma jinta duk wanda ya zauna yana sauraron mai karatu to kaga mai karatu bai yi ba shi ma zai yi misali ko mai karatu ya yi kai ma za ka yi mai sauraro wafil ƙur'ani a cikin alƙur'ani mai girma akwai arba ashara sajada wuraren sujada guda goma sha hudu waɗanda suka inganta amma ga masabar malikiya sun ce sha ɗaya ne na goma sha hudu sujudu shukuri sujadan godiya wannan ma tamkar sallah ce inda wurudi ni'ima yayin gangarowan wata ni'ima aw indifa'i niqima ko yayin tunkudewan wahala niqima ana fassarawa da wahala da azaba aw indal bishara ko yayin albishir wa hukumuhu hukuncin wannan sujada ta godiya ka hukumi sujudi tilawa kamar hukuncin sujadan karatun qur'ani ne yusjadu li shukri walau bi ghairi wudu'in ana sujada domin godiya ko da babu alola saboda wajen karatun qur'ani ma ba sai da alola ba wa hadhihi salawatu waɗannan salloli wa sajadatu da sujadodi laha fatailu azima suna da falaloli masu yawa wa kulluha sabitatun dukkan su sun tabbata fil ahadisin nabawiyya a hadisan annabi a sharifa masu daraja a sahiha ingantattu. Salatul jama'a, salla cikin jama'a, sallan jami, sai dai an ce jam'i wani sai haɗa haɗa magariba da isha'i da haɗa a zahar da lasa. Alhali asali sallan jam'i, salla cikin jama'a. Salatul jama'a, salla cikin jama'a wajibatun wajiba ce, في الصلوات الخمس أصلوا لي قدا بياتين وهي فريدة على الرجال فلله تي أبسا مزاج دون النساء أما بند ماتا وفضلها عظيم فللا صلى سكن جماعة تنا da girma لأنها شعيرة domin ita babbar alama ce min sha'airil islami daga manyan alamu na musulunci wa annaha tabdulu ala salatil fadli kuma lalle ita wannan sallan jam'i tana fifita a bisa sallan mutum guda, wa annaha kuma lalle ita tafdulo tana fifita ala salatil fadli a bisa sallan mutum ɗaya bi sab'in au bi kamsin wa ishiri na daraja, da daraja ishirin da biyar ko ishirin da bakwai. Wannan zaɓi na Allah ne, gwargwadon tsoron Allahnka, gurgudun abin da za a zaɓa maka. Wata kunul jama'a, sai dai sallan jama'a takan kasance ne bisnaini fasa'idan da mutane biyu ko sama da haka in ka ji an ce maka fasa'idan a larabci shine sama da haka eh an above sama da haka saboda haka jam'i a larabci wajen sallah daga mutum biyu ne wato da rako bi ruku'i kuma ana riska ne da ruku'a wasu malamai suka ce ko kiliya kuka yi da liman a ruku'u ba ko kiliya kuka yi da shi yayin kiliya eh inda har ka riga ka abin nan din nan ka yunkura to shikenan sai kuka yi kiliya da shi kai kana tafiya shi kuma yana dagowa to an kai tunda subhana rabbiyal azim ko da sau ɗaya zaka yi shikenan ka samu wannan ka samu raka'in kenan wa yuzaru fi tarki salati jama'a ana ba da uzuri da barin sallah cikin jama'a li ha'ula'il ma'zurina ga waɗannan masu uzurori wahum sune almaridu mara lafiya allazi talhaquhu almashaqqa wanda wahala take riskansa idza zahaba ilaiha idan ya tafi masallaci mai yuwa zai fadi a hanya mai yuwa zai sha wahala ciwon zai karu to ya sallarsa a gida wal mudafi'u lil bawli aw al gha'iti da mutumin da yake tunkuɗe bawali ko ba haya haka ake faɗi eh in ka ga dama kuma ka fassara ka ce mutumin da yake matse shine al mudafi'u din dama al mudafi'u ai ya matsu yana so ya fito ya rike abin ina fata an gane eh yanzu idan fitsari ya matse ka baka samu inda ya dace kai ba ya kake yi ya kake rike shi to balle kuma a ce cikin ka ya rikice ka ci naman lahiya wanda ba wanke sosai ba cikin ka ya rikice ka zo sallah kafin ka zo gida kaki ya matse ka ya kake rike shi shine almudafi dun yaki kuke yi dai saboda haka wal mudafi lil bawli aw lil gha'i wanda ya matse ba haya ko bawali, bawali ko ba haya, ko ka ce mai tunkuɗe bawali ko ba haya. To shi ma an ba shi dama ya yi sallah gida, shi yasa idan ka matsu, ka yi sallanka saboda ka samu natsuwa. Dun ba a son ka zo kana matse da waɗannan abubuwa guda biyu, kamar yadda hadisi ya zo, wafa mal akbasani, wala huwa yudafi uhul akbasani, haka hadisi ya ce. waɗannan abubuwa guda biyu nan suna tunkuɗo shi shi kuma yana tunkuɗe su saboda duk wanda ya matsu da kashi ba zai sujada mai kyau ba yana yin sujada zai dago don ba haka ba fita zai yi Allah ya kyauta kaga musulunci yana da sassauci wa huduru ta'ami da halattowan abinci wa huwa ja'e alhali yana mai jin yunwa in ba ka jin yunwa ka je ka yi sallah cikin jama'a amma in kana jin yunwa to natsuwanka tafi don za ka rinka yin sallah kana ganin liman ya rabu gida biyu walbardu haka ma tsananin sanyi walmatsaru haka ma ruwan sama awin rihu ko iska mai ƙarfi wa gairuha da makamantansu duk suna ba da dama mutum ya yi sallah gida ba sai ya zo jam'i ba والخوف من الضرر da tsoro daga cutarwa au nan sai a gyara au ne ba awi ba au khawfu da ya shay'in nafisin ko tsoron bacewan wani abu mai daraja saboda kai kana da motanka ba zai yi ba sai ka zo da mota kuma kana tunani ko kimko dinka eh kana tsoro mashin dinka wannan inda inda za a sace maka wannan kana iya abin nan ana iya maka uzuri waɗannan su ne alma'azuruna masu uzuri wanda aka ɗage musu ba sai sun zo sallan jami'i ba al'imama sai limanci al'imamatu limanci hiyar tibatu salati almutammi bi imame shi ne ɗauruwan sallan mai koyi da liman da limaminsa ko ɗauruwan sallan mai koyi da limaminsa saboda haka sallolin a ɗaure suke shine irtibatu ina fata an gane wa haqqun nasi bil imamati mafi cancantan mutane da limanci ajwaduhum qira'atan wa fiqha shine wanda ya fi su iya karatu da fahimta akwai alaran da zaka samu yana karanta bai san me yake karantawa ba mm to shi in kabiliya ta same shi ma bai san ya zai yi ba komai kwarewarsa ga karatun Qur'ani bai san yadda sallah in ta lalace za a abin nan ba to ba shi yake fara gabatarwa ba don kana dauka wanda zallan ya iya karatu zaka samu masu musabaka da dama sun kware wajen karatu wasu ma suna neman su wuce malaman su amma an kasa shi sallah shirme za a yi wani lokaci mukan lura idan aka zo aka sa ka alarma za ka yi sallah lokacin da ka zo aka zo aka tada ikama bayan an tada ikama in ka ɗan yi shiru wani lokaci za mu ce hadisin abu kurera ne ko abin da kake karantawa amma kana kabbaran harama ka fara karatu to ga dukkan alamu kana da matsala ana gama a fatiha lokacin da ake amin shi zai yi shiru akwai abin da bai fahimta ba ana karatun sura numfakinsa ba zai kwanta ba zai Allahu akbar shi ma yana daga cin abin da yake gwada kawai karatun yake yi in aka yi rukuwa aka dago nan da nan kafin kai askar da ake yi bayan an dago daga rukuwa shi ya tafi sujada idan ya yi sujada ya zo ya zauna kafin ka gama askar da ake tsakanin sujada da sujada ya tafi da ya sujada sannan kuma an zo karatun da ake ɓoyewa sai ga kai kafin ka je rabi shi ya sauke saboda tsaban gardantaka yana da kyau a dinga lura da waɗannan abubuwa kuma ana sallama akwai azkar ɗin da ake yi da sauransu ko ma in aka je ƙarshen sallah idan aka yi tahiya akwai salati ma annabi bayan salati ma annabi sannan akwai mai neman tsari daga abubuwa guda biyar ko guda shida kabla taslimi kafin a yi sallama to akwai abubuwan da ya kamata a gyara saboda haka ba zallan karatun kurani ne kawai ba normally mu nan wanda suke sabin alarmomi da menene ana ba su to yana da kyau kurin da kiyayewa don idan an baka ba an ce ka je abin nan ba to kawai ka fakaici ido ka je ka nemi ahalarinka da menene ka gyara warai da gaske in ba haka ba sai kabliya ta same ka sai ka rasa ka ce ina ne ta kama ka tana tambayan ina ne kabliyan ana subhanallahi kana ce me yake me ya faru a ce kabliya ne ce ina kabliyan wani ya kama ta mana na'am a ainihin larabcin aka ce aqra shine karatunsa ya san me yake karantawa wa fiqhan da fahimta summa al'alamu bi sunna sa'annan wanda ya fi sanin hadisai sun malasbaku hijira sa'annan wanda ya riga hijira a nan ƙasa muka ce alhijiratu min biladil kufari ila biladil islam kun san ka'idodin da farkon musulunci ne duk wanda ya riga wani zuwa hijira to yayansa ne kamar ɗaukan aiki ne in wanda wato aka fara ɗaukan aikinsa sannan daga baya kai aka ɗauke ka ko ka girmi wancan a shekare wancan shine siniyanka ba haka ba ne sun malakadamu islama sa'annan wanda ya riga karban musulunci mai yiwa a gari guda suke wanda ya riga karban musulunci kullum yana majalisar annabi akan wanda ya dade bai karbi musulunci ba sai daga baya sun malakabaru sinna sannan wanda ya fi shekaru fa inistawa ya fi jami'i ma sabaka idan suka yi daidai cikin dukkan abin da muka ambata wajen karatun Kur'ani, tsarin juna ne wajen hadisan annabi tsarin juna ne wajen hijira tsarin juna ne wajen ainihin musulunta tsaran juna ne wajen shekaru tsaran juna ne ƙuri'a bai na huma sai a yi ƙuri'a a tsakaninsu ba mangala ba fi haƙuddima duk wanda ya rinjayar sai a gabatar da shi saboda hakan aka ce da ni da malali shekarunmu guda cabdi eh ya ce shekarunmu ɗaya ne sannan dukanmu mun zo mun yi haya islami ko mun yi diploma ba shi kenan ana zo limancin kasuwan kajiwa ya zaba shi kuma duk mun yi karatu waje daya to sai a yi kuriya a zakani eh ni kuwa zan ɗauka zan ce bismillah eh saboda ai duk abin da ka ji an ce maka kuri'a za a yi a rufe abin to duk wanda ya dauka fa shine zabin Allah in ne ba cuwa-cuwa aka sa a karkashin nafin ba daman ɗaya takarda a sa limanci ɗaya sai a sa imamunci Allah ya taimake mu wannan kenan wa sahibul baiti mai gida a haƙƙu bil imamati shi ya fi cancanta da limanci min gairihi daga waninsa duk wanda ka je gidansa ko bai da ilimi shine liman wa kazalika imamul masjid ratibu haka ma limamin masallaci ratibi in naje masallacin kajiyari kai ka fi cancanta duk da kasancewa na koyar da kai a diploma ko a digiri ko ina karantar da kai kai ka fi cancanta wa sultanu ga shi sarki ko shugaba a haƙƙo bil imamati min gairi shi ya fi cancanta daga da limanci daga waninsa a ƙasansa kenan duk abin da yake ƙarƙashin ikonsa wa in kana gairuhu aqra minhu wa a'lama ko da waninsa shine ya fi shi iya karatu kuma ya fi shi ilimi saboda haka yanzu da muke zaune a nan idan sarki ya zo za a yi sallar isha sai a ce bismillah zai idan sarki ya zo ya danna liman in kan toma ne ma ya zo ya danna liman sai dai in shi ya ce a malar liman bismillah ko alaran mawa ne bismillah ina fata an gani saboda musulunci yana ba da muhimmanci ga shugabanci cikin abin da bai saba wa Allah da manzonsa ba saboda haka don ka je masallacin mutum kawai sai kai banga banga ka wuce gaba an yace zai limancinsa ka bar shi ya limancinsa shi ya fi cancanta eh don daga waɗansu malamai suka je waɗansu masallaci sai su yi ta banga-banga to ba babbar riga kasa ba ko a baya kasa eh tun da ba masallaci na'am wala ta ummul mar'atu rijala abada mace ba za ta limanci mazaje ba har abada mace ba ta limanci ga mazaje illa limisliha sai ga misalanta da kuma yara kanana. Wata kefa wastan nisa sai ta tsaya a tsakiyar mata, saboda haka yin yi sahun farko ita tana tsakiyar, in ji wani abin mamaki. Wa kaza la ta juzu imamatul ummi haka ma bai halatta limancin ummiye, to ummiye din nan za ka iya fasara shi jahili, illa limislihi, warai da gaske, ummiye jahili. don wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai san komai ba saboda in ka sa shi limanci rudu za a yi amma dai ina ba da shawarin an zo fassara a ce limancin ummiyi maimakon a ce jahili kai tsaye eh an kuma kaga abin zai maka abin nan tana iya ce jahili tunda a ƙasa an ce illa limislihi idan dukkan su jahilai ne sai su tura jahili ne liman eh shikenan wa imamatul fasikil mubtadi da limancin fasiki dan bid'a duk mutumin da yake fasiki mutumin banza ne ba a tura shi limanci sannan rikakken dan bid'a shi ma ba a tura shi limanci wa imamatul ajizi anir rukuni da limancin wanda ya kasa wani rukuni a wil fardi ko wata farilla illa limithlihi sai ga misalinsa sa saboda duk wanda zai yi sallah a zaune to in dukansu a zaune suke zai musulmanci eh saboda akwai matsala akwai matsala mashhura dangane da limancin wanda ba zai iya tashi ba ya takaddamu al-imamu ala al-ma'mumin ga yadda ake sallah liman zai wuce gaban mamu wahum wara'a alhali suna bayansa in kanu sunai ne idan sun kasance su biyu ne, au aksara ko fiye da haka, wa ya kifin rajulul wahidu, amma mutum guda ko namiji guda ɗaya zai tsaya ne an yaminil imami, a daman liman, muhaziyar lahu yana mai daidaita da shi, walan suna ce liman ya ɗan yi gaba, ɗan gaba kaɗan, mamu yana baya babu dalili. Daidai wa daidai suke tsayawa. Kawai inda za ka gane waye liman, wanda ka ganshi a gefen dama inda za ka gane waye liman sai ya yi tukuna mamu ya yi wasu biyanu ma'ar rijali yara ƙanana tare da mazaje fi saffi suna cikin saho in akalo idan suna da hankali abinda mafiya yawan malaman fiqh suka ce in akalo to amma mushkilan illam yakilu shine in kuka bar su a baya za su dama ku yanzu mun zo sallar magariba ko wani yaro abin nan babansa ya zo da shi ko babansa ne ko wane ne yana gefensa shi yaron ma ya koma baya kawai ya tsaya yadda ya ga dama ya bar dan kafa shi wannan da ya zo zai shiga sahu shine ke kokarin tura yaro to kamata yi in ka zo da yaro ko ka san yaro na gefenka ai ko yadda tarbiyya ne lokacin da ya baya sai ka jawo shi in yayi gaba sai ka daidaita shi ka gwada masa saboda yaran nan da ake zuwa da su masallaci suna hankaltar abubuwa in ka gwada musu za su ɗauka in wani ma ya zama mai ƙiriniya ne shi ne sai ka ɗan kama kunnensa ka murɗe ɗaya ko ka masa haka ka ci gaba da sallah saboda ana koya masa ne saboda haka yin suna da hankali to a sanya su a sahun iyayensu wa illa kanu wara'ahum amma in ba su da hankali suna can baya sai dai in ba za su yi hayaniya ba wata kunun nisa'u su kuma mata suna kasancewa kalfa sufofin rijali a bayan sahun mazaje ne wata jibu mutaba'atul imami wajibi ne abil iman wata haramu wata harumu musabaqatuhu haramun ne a riga liman fi af'ali salati a cikin ayyukan sallah wa taqtulu salatu sallah tana ɓaci in sufika bi takbir idan aka riga liman da kabbaran harama wa kadqila hakika an ce tabtulu sallah tana ɓaci in sufika idan aka riga liman bi taslimi da sallama bi gairi darura ba tare da lalura ba to wace lalura ce za ta sa ka riga liman sallama ya ana samu kaman haɓu kaman barin falakai zai kaman zawayi eh kai iyaka daurewanka sai kaji zai ballo liman kuma kawai yana ta addu'a bai sallama ba to sai ka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah faut ka fita eh amma malaman fiqh suna ba da shawari in zaka fita ka toshe hancinka eh ka toshe hancinka me yasa duk wanda ya gani zai ce habo ne saboda me saboda abu ne bai cika faruwa ba mutane za su yi maka abin nan wani irin kallo sai ka toshe hancinka ka gwada habo ne a nan ba ka sai ka je sai ka sake toshe hanci sai ka toshe baya ina fata an gane eh wani lokacin mun samu wata kulli haka mukan dan yi karin bayani duk da kasancewa duk wanda ya kasance familiya da matsaloli na fikihu already zai yi warwarewa munan a takaice a takaice muka kawo saboda littafin mun rubuta shi ne domin yara ƙanana a islamiyya salatul juma'a sallan juma'a aljuma'atu haqqun wajibun lalle juma'a haƙƙi ne wajibi ala kulli muslimin a bisa kowane musulmi illa abdan mamlukan banda mallakakken bawa aw imra'atan ko mace aw sabiyan ko yaro karami aw maridan ko marar lafiya aw musafiran ko matafiyi duk waɗannan sallar juma'a ba dole ne a kansu ba fa in shahiduha amma in suka halarci sallar juma'a faqad bari azdimmatuhum hakika sun sauke nauyinsu don abin da ya kamata ka fassara kenan faqad bari azdimmatuhum hakika sun sauke nauyinsu in kuma za ka yi fassaran kai tsaye a kadbari azimmatuhun hakika abinda ya lizinci wuyansu ya barranta kaga gane shi ba zai yi da abin nan ba saboda haka duk wanda ya zo sallar juma'a ba sai ya zahar ba idan bai zo juma'a ba kaga dole ya zahar wa takunu salatul juma'ati fil masjidil jami' sallar juma'a takan kasance ne a babban masallaci saboda haduwan mutane wa waqatuha waqatu zuhri lokacin ta lokacin sallan azhar ne mun ambaci lokacin a can baya wa tajuzu qablahu kuma tana halatta kafin lokacin sallan azhar wa hiya rak'atani faqat wato raka'a guda biyu ne kawai badalar zuhri maimakon sallan azhar wa wa yaktubu al-imamu qablahuma liman zai yi hutuba kafin raka'o'in nan guda biyu hutubatai ne hutubobi guda biyu wannan dole ne a sallan juma'a yajlisu bainahuma zai zauna a tsakaninsu wa yajibu al-insatu lahu kuma wajibi ne a yi masa tsit shine wa yajibu al-insatu lahu wajibi ne a yi masa tsit asna al-khutba a lokacin da yake hutuba amma kun ga hudubar sallan idi ba lalle ba guda biyu bane in an yi guda dai shikenan sai dai za a yi ɗaya wa maza ɗaya wa mata wa ba'da intiha'il khutba bayan karewar khutba yusalli al-imamu bin nasi rak'atayn liman zai yi salla wa mutane raka'a guda biyu yajharu fihima bil qira'a wanda zai bayyana karatu a ciki wa tudrakul jumu'ati bi idraki rak'atin minhuma ana riskan juma'a da riska raka a guda ɗaya kacal amma in mutum bai riski raka a guda ɗaya ba zance mafi inganci yusalli zuhura in ya tashi azhar zai sai dai da yake yanzu akwai masallacin juma'a da yawa nan suna yi karfe daya ko karfe daya da rabi eh akwai inda suke yi sha biyu ma da rabi akwai wanda suke yi karfe biyu to saboda haka in baka samu nan ba sai ka je nan amma da masallacin juma'a guda ɗaya ne in baka samu ba sai dai ka ya zahar wa yusahabu liman yuridu aljuma'a musahabi ne ga wanda zai je sallan juma'a an yaktasila yayi wanka wa yatatahhara yayi tsarki wa yaddahina ya shafa mai wa yatatayyaba ya sanya turare wa yalbasa ahsana thiyabi ya sanya mafi kyawun tufafinsa wa an yaftakira yayi sammako ila almasjidi zuwa ga masallaci wala yufarriqu bayna ne ba zai rarrabe tsakanin mutane guda biyu da suka riga shi ba suna zaune wala yatakattar riqaba ba zai hahankade kafaddun mutane ba wajen tsallake su wa yansita yayi tsit idza takallama al-imam idan liman yana huduba ba wai magana kawai ba saboda yana hawan minbari duk maganar zai huduba ce sai dai kawai in ya kama tadin siyasa ko wani abu daban وكذلك كما حكني يصحب أنا سو في يوم الجمعة أرانا الجمعة الإكثار من الصلاة يويتين صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمن ظن الله وقراءة سورة الفاتحة ذكرت سورة الكهف ذكرت سورة الكهف والإكثار من الدعاء يويتين الدعاء مساعدة ساعة الإجابة ko za a dace da lokacin amsawa musadafata ko za a dace da lokacin amsawa saboda akwai maganganu 40 da wani abu na ainihin lokacin da ake amsa addu'a to shi yasa aka ce duk lokacin da abu ya faɗo ma kawai kai addu'a salatul idaini sallan idi guda biyu salatul idaini rakata ne sallan idi guda biyu raka'o'i guda biyu ne tuqamu fil musalla wanda ake yi a masallacin idi ko a filin idi yau idil fitri ranar idin azumi a wil adha ko na lahiya wahiyar sunnatun mu'akkada sunna ce mai ƙarfi alarijali wan nisa'i a bisa mazaje da mataye ya kurjun nasu duha mutane za su fita da hantsi kafin mai nisa ala rijali wan nisa'i amma wajen juma'a ku lura an bambanta amma idi an ce hatta mata su fita har mai haila ma ta fita sai dai ku yi hankali da gidajen ku eh nan kuma barayi suke sata saboda haka yanzu a bar wata a gida kar a bar tsohuwa a bar wanda za ta iya daukan tabarya eh saboda yanayin yanzu tuhdasu linnasi qadiyatun biqadari ma ahdathu min al-fujuri yakhruju an-nasu duha mutane za su fita da hantsi wala yuqamu ba a tada iqama wala yu'adhdhanu laha ba a mata kiran sallah wa yusalli al-imamu bin-nasi rak'atayn liman zai yi wa mutane sallah raka'a biyu wa yukabbiru fi ar-rak'ati al-ula zai yi kabbara a raka'a ta farko saba'an sau bakwai ma'a takbiratul ihram tare da kabbaran harama sawa'un sallan idin azumi ne ko na lahiya duk ɗaya ne wa khamsan fi raka'ati athaniya da kuma kabbarori biyar a raka'a ta biyu qabla al-qira'a kafin karatu saboda haka in ka hada da na tasowa zai zamo shida wadansu kuma sun ce abin nan banda na tasowa ko hadda na tasowa eh shida ne ko biyar wa yajharu fihima bil qira'a zai bayyana karatu a bayyane fa yaktubu ba'da taslimi lin nas sai yayi khutba bayan sallama ga mutane bayan an yi sallama daga sallah sai yayi khutba wa yusahabu laha ana so ga wanda zai je sallan idi al-iktisalu yayi wanka wa lubsu ahsani thiyabi da sanya mafi kyawun tufafi wa gairu zalika da makamancin wannan kama fil juma'a kamar yadda aka ambaci ladubba a sallan juma'a wa yusahabu aidan kuma musahabbi ne har ila yau al-aklu a ci abinci yawmal fitri a ranar sallan azumi qabla al-khuruji kafin a fita a tafi masallaci wa ta'khirul akhri wato akli mustahabbi ne a jinkirta cin abinci yawmal adaha a ranar idin lahiya hatta ya kula min udhiyatihi har sai ya dawo ya ci daga lahiyansa in babu lahiya kuma abin da ya samu shi kenan wa kazalika kuma kamar haka ne tustahabbu ana so mukhalafatu tariqi saba wa hanya inda zihabi yayin tafiya ila musalla zuwa ga masallaci wal iyabi min da dawowa hanyar da ka tafi daban hanyar da zaka dawo daban wa kazalika kuma kamar haka ne yusahabbu mustahabbi ne at-takbiri yau'in wato yin kabbarori fi ayyamil idaini a kwanakin idin nan guda biyu ila salasati ayyamin ba'dahu har ya zuwa kwanaki uku a bayansa ku lura na ce al'idaini alhali mun fi ne a sallan idin lahiya to sallan idin azumi me yasa aka ce al'idaini akwai malaman da suka tafi da fahimtar cewa a cikin aya abinda Allah ya ce wato domin ku girmama Allah wali tukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum bai tukabbirullaha ranar sallah ne kawai za a yi kabbara ko hada kwanaki ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم wannan wali tukabbiru dinna at-takbir ake nufi min kabbara yukabbiru takbira ina fata an gane yawa dun karka je ka fassara kana dibi dibi a ce ai a sallar lahiya ne da kwanakin da suke biyowa sallar lahiya ake wannan azkar saboda Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yawmayni to in ka ɗauko ayar sai a ce ka ƙarasa eh ka ƙarasa ayar in kuwa ka ƙarasa ƙarshe za a dire ne a wanda ya je mina to shi kuma wanda bai je mina ba mai ne na amfani da aya ina ba ta an gane na'am wannan kenan li fi'li salafi hadhihi al-ummati dhalik saboda aikatawan magabatan wannan al'umma ga haka wa amma sifatu takbiri amma sifofin kabbara ko sifan kabbaran fawasi'un wannan daidai ne wa in sha aqala in yaga dama yace Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sai almarad wal janazatu wat ta'ziyatu almaradu babin da zai yi magana a rashin lafiya wal janazatu da janaza wat ta'ziyatu da ta'ziya almaradu musibatun min almasa'ib rashin lafiya musiba ce daga cikin musibu a duniya wa ni'matun min ni'millahi ta'ala kuma ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ala ibadihi salihin a bisa bayinsa salihai litakfiri sayyi'atihim domin kankare musu kurakuransu wa yundabu lil marid ana son ga marar lafiya an yasbira yayi hakuri wa yahmadallaha ta'ala ya ci gaba da godewa Allah idan mutum bai hakuri ba ma yayi iya eh amma in kai kana da lada wa yajibu alaihi an yuhsina dhanna billah yana wajaba gare shi ya kyautata zato ga Allah wa yakunu bayna al-khawfi war-raja ya kasance tsakanin tsoron wutan Allah da kwadayin aljannan Allah wala yatamanna al-maut kada yayi gurin mutuwa wal yad'u bi khairin yayi addu'a da alheri wa yatadawa bil mashru' yayi magani da abin da shari'a ta yadda wala yu'alliqu tamimatan wala wada'a kada ya rata ya laya ko guru wa idza kana alaihi huququn idan akwai wasu haƙoƙi a kansa falyu'addiha ila ashabiha ya mayar da ita ga masu ita aw yusi bizalik ko kuma yayi wasiya mai ƙarfi da haka wa tata'akkadu sunniyatu iyadatil marid tana ƙarfafuwa sunnan ziyartar marar lafiya, wata ta'akkadu tana ƙarfafuwa sunniyatu iyadatil maridi sunnan ziyartar marar lafiya wa du'a'ulahu da yin masa addu'a bi kaulihi masalan da faɗinsa misali, as'alullah al'azima, rabbal arshil azimi an yashfiyaka. Idan mace ce an yashfiyaki. as'alullah al'azima ina roƙon Allah mai girma, rabbal arshil azimi, Ubangijin al'arshi mai girma, an yashfiyaka ya baka lafiya, an yashfiyake ya baki lafiya. Saboda haka ko namiji zai faɗa wa mace haka. Amma na ji waɗansu malamai suna cewa ka haddace, idan za ka iya rarrabewa ka rarrabe, ba za ka iya rarrabewa ba, shi kenan tun da kai manufanka, mace ce jatuma ce ka je gaishe ta. ka ce azalullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka ai amma kai kaga a zuciyarka ai kana nufin mace ce jatuma ce kake mata addu'a eh don yi da larabcin yafi akan mutun yayi da Hausa wa idha tudira al maridu idan an halarto wa mara lafiya kulura inda ababin janaza ne aka ce idha hatadara al maridu ko idza tudira almaridu idan an halarto wa mara lafiya to malaika ya zo kusa kenan kwarai da gaske dun daga hadara ne malaika yana kusa da shi to kuma malaika yana kusa da shi abubuwan wani rikicewa yake wani kuma za ku ji yana ta faɗin maganganu na bankwana wani kuma zai ce akwai kuɗi a waje kaza ɗin nan fa ku tabbatar kun karɓo wannan kuɗin ko kuma sai ku ta danna masa la ilaha illallah din ya kokarta a cika da la ilaha illallah ko dai da gaske wa idha tudira al marid idan aka halarto mara lafiya wa yustahabbu ana son liman hadarahu ga wanda ya halarci wajen daga cikin mutane an yulqinahu shahada ya laqana masa kalmar shahada kun ga wannan ba maganan yanguwa sai dai an fi son a samu wanda yake so wanda yake sauraron maganansa saboda in yana jin haushinka ko ba ya sauraron magananka to ba fa zai dauka ba yasa ake son kwarai wanda yake so wanda ya fi kauna suna kusa da shi wa idza mata idan ya mutu gumidat aina sai a rumtse idanunsa wa yu'ajjalu ayi gaggawa fi tajhizihi wajen shirya shi wa ikirajihi da fitar da shi wa salati alai da yin masa sallah wa dafnihi da bitsine shi ba a son jinkiri in ba da dalili ba kuma duk wanda ake shakka wajen mutuwansa ana ganin lokacin da ya mutu kaman eh bai kamata a ce ya mutu a lokacin ba ko kuma saboda wani dalili to a tsaya a tabbatar a samu masana abin don kar mutum ya dogon suma a ji a kai shi kabari ya karasa shi eh don haka riga ka bizne shi shikenan ya tafi kenan wa tahrumun niyaha haramun ne yin ihu wal nadabu da kukan hauka don al nadabu asalin sa shine daga murya ana walele walele ne ko kwalele ne eh walele Allah walatmul khududi da marin kundukuki wa shaqqul juyubi da tsaga aljifai aw da'wa bi da'wal jahiliya ko kira irin kiran jahiliya wayyo Allah na shiga uku na lalace wayyo kaza shine da'wal jahiliya shaqqul juyubi mutun ya kekketa rigarsa saboda su suna fara keta nan aljiyuba shine nan kun ga wannan yanki wannan yankan nan na wuya da wannan yankan babbar riga shine aljiyu asalinsa to waɗansu a dayan an ce musu a ce ai babanka ya ya mutu sai kama rigansa ya yaga to hasara nawa kawai ta dukan jikinsa amma su marin fiskansu suke yi shine aka ce wa darbul kududi alkaddu shine nan wannan fiska wala ba sa bin na'yil mashru'i ba laifi ayye kuwa ta shari'a liyattami an nasu domin mutane su taru fi janazatihi a sallan janazarsa saboda haka ko a rediyo ne a bada sanarwar nan mutanen da ayye kuwa suke faɗa inda babu alfahari a ciki shine annayul mashhur amma in akwai alfahari da shi to haramun ne yarsilul mayyita wanda zai wanke mamaci aqrabun nasi ilai mafi kusancin mutane zuwa gare shi ne in kana aliman idan ya kasance masani ne bi ahkamil ghusli da hukunce hukuncin wanka wa yajuzu tagasilu ahadi az-zawjayn al-akhar ya halatta tagasilu wato wankewan ahadi az-zawjayn ɗayan ma'aurata guda biyu al'akara ɗayan namiji ya wanke mace mace ta wanke mijinta. Wa in kana almayyitu bainan nisa idan mamacin a tsakanin mata zalla ne min gairi maharimihi babu muharramansa aw kanat bainar rijali ko mamaciyan tana tsakanin mazaje ne min gairi maharimiha babu muharraminta faqila aka ce yusta'malu tayammumu idan to sai ai mata taimama kawai saboda haka sai a yi taimama kawai wakila aka ce yi ta'amalu tayammamu iza don mun haɗa hukunci guda biyu ne in kun lura namijin da ya rasu a tsakanin mata zalla da macen da ta rasu a tsakanin maza zalla kuma dukansu ba su da muharramai to sai a yi musu taimama ita mace a yi mata taimama wa zai mata taimama liman saboda dattijo ne ba za a kawo liman yaro ba sai ce malar liman bismillah zai sai musu taimama to haka ma idan namiji ne a tsakanin mata sai a dubi ustaziyan cikinsu da tijuwa sai a ce bismillah akan akai mutum haka shine za a yi taimama kun ga ba a ce alola ba sai aka ce taimama tun da wanka ba zai yiwu ba to amma akwai waɗansu malaman da suke da fahimtar cewa a cikin tufafinsu haka a kora musu ruwa in aka kora musu ruwa a juya su a kora ruwa sannan sai a sa musu likafani to problem ɗin wannan shine wato zai kasance kaman babu tsari babu tsari tunda sun ce hatta wajen sa likafanin yadda za a yi sai a samu wani sai a keta tufafinsu in aka da rufe aka rufe sai a dan keta wani waje ana ja ana ja har a rufe su gaba daya to wajen mirgina su ya za ya mirgina yaya mata za su mirgina namiji yaya maza za su mirgina mace akwai guyan sha'ani na'am wannan ba sai na maimaita ba ko wa yukafanu almayyitu ana yin likafani wa mamaci ne fi salasati aswabin bidin a cikin tufafi farare guda uku laysa fiha qamisun babu riga a ciki wala imamatun babu rawani a ciki wala khimarun babu hijabi a ciki bal yudraju fiha almayyitu idraja za a nannade mamaci nannadewa wa in kana alkafanu idan kuma likafanin ya kasance la yasturu jami'al badan ba zai rufe dukkan jiki ba saboda talauci gutti ra'suhu bi sai a rufe ta kansa da shi eh abinda ake nufi shine da kansa zuwa al'aurarsa sai a rufe da shi ina fata an gane eh daga kai zuwa al'aura in kuma ba zai yiwu ba dan abin nan kyalle ne to sai a rufe tsakiya in aka rufe tsakiya aka je aka saki sai a sa masa ganye a kansa a sa masa ganye a kafafuwansa hmm likafa ne saboda ya kasa a da an samu an yi haka amma yanzu yana da wahala wa yuhmalu al-mayyit ana daukan mamaci ila musalla zuwa filin da za a yi masa sallah wa yuhsanu sayru bi sur'a ana son ayi tafiya da sauri cikin natsuwa wa yusalla alai za a yi masa sallah bi arba'i takbiratin da kabbarori hudu aw bi akthar min dhalik ko kuma da kabbarori fiye da haka ila tis'i takbiratin har ya zuwa kabbarori tara li subuti dhalik saboda tabbatan haka cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yud'a lil mayyit za a yi addu'a wa mamaci a cikin sallah wali jami'il musulmina da kuma dukkan musulmi baina takbirawa a tsakanin kafarorin nan wa yi sallimu ba zai yi sallama a bayan kafarorin sun ma yi sannan a ɗauki mamaci wa yi taba'u a bi shi wa yi shayya'u a yi masa rakiya ilal makbara zuwa makabarta wa dafnu bitsinewa huwa muwaratul mayyit shine boye mamaci a cikin rami wa huwa fardu kifayatin aidan farilla ne na kifaya wa yajuzu laylan ya halatta ai haka da daddare wala yajuzu inda tulu'i shamsi bai halatta ai lokacin fitowar rana wa siwa'iha ko daidaitanta a tsakiyar sama wa gurubiha ko faduwanta illa li darura sai idan akwai lalura kamar mutum zai lalace wa yusahabu kuma mutahabbi ne ta'miqul qabri a ainihin zurfafa qabri wa tawsi'uhu ayal watashi wallahu aula qabril lahadu shi yafi cancanta min shaqqi daga qabarin shaqqu idza kanat al-ardu sulban idan kasan tana da karfi to anan sai kai karin bayani allahadu kabari mai daki wa shaqqu kabarin da babu daki shine bambancin su in aka tone sai a tone ta gaba in aka sa mutum a cikin kabari sai a tura shi mutumin da yake tsaye ma sai ya ga kaman ba a sa gawa ba alhali an sa shi a cikin kabari an sa shi a wani daki yana kallon gaba shine ashakku amma mu a yanzu mafiya yawa mukan tone na farko da fadi na ƙasa sai a tone shi a matsayi to alhali an ce a yi tausi na kabari don kar a sa mutum ya takuru yasa waɗansu za ka ga ana sa dutse a sanya kariya wa mutum ayin mutum aka sanya shi kabari kawai ku jale shi ai ba sai kun ƙara masa da waɗansu duwatsu ba ma sai su takura shi lokacin da mala'iku suka ɗaga shi zai zauna bai amsa tambayoyi Allah ya sa mu cika da imani wa yatawalla dafna wanda yake jibintan bitso ar-rijalu mazaje ne dunan nisa'i banda mata illa li daruratin sai idan akwai lalura ko mace ce ta rasu ba mata ne za su bi tsine ta ba wala awliya'u wato waliyai a haqqu bi dafnihi waliyansa so suka fi cancanta su bi tsine shi wa yaj'alul mayyitu ana sanya mamaci ala shikkihi al-aymani a bisa gefen jikinsa na dama mustaqbil al-qiblati yana mai fuskantar al-qibla a cikin kabarinsa wa yusahabbu du'a'u inda idhin ana son ayi masa addu'a a wannan lokaci bi kauli ko ayi addu'a wannan lokaci da fadin mai sanya gawa bismillah wa ala sunnati rasulillah da sunan Allah bisa sunnan manzon Allah suma yusaddu qabruhu sadda muhkaman sannan a toshe kabarinsa toshewa cikin hikima wa yasu alaihi ayafa akansa man hadarahu duk wanda ya halarci wajen salasa hasayatin ya fiya uku minat turabe na ainihin ƙasa ya fawa babu yadda za ka je ka zauna kawai kana kallo kana tsaye kana kallo ba a haka inda ka je ko da abin da ka dan watsa ƙasa haka ni eh a wai wai a yi ta tura wannan a su za mu zo mu yi magana ya ma tudu ya wuce ka'ida wala yurfa'ul qabar ba a daga kabari duk yadda aka yi fauka kibrin sama da dani guda shine kamun guda wala ba sa bi ta'limi bi hajarin babu laifi a sanya masa alama bi hajarin da dutse au gairihi ko waninsa wanda babu alfahari a ciki to bi ta'limihi da sanya masa alama don karka je ka ce da karantar da shi da dutse za a karantar da shi ko da me ina fata an gane wa yusahabu kuma ana son alwuqufu qalilan a dan tsaya kadan ba'da dafne bayan an yi bitso lidu'a ilahu domin ayi masa addu'a wa su'alillahi a roƙan masa Allah lahu tasbih Allah ya tabbatar da furucinsa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa ta'ziyatu amma ta'ziya hiya tasliyatul musabi shine a irarrakin wanda musiba ta same shi a rarraki wanda musiba ta same shi shine tasliyatul musabi rarrakin wanda musiba ta same shi wa hatsuhu da kwadaitar da shi ala sabri a bisa haƙuri wa rida bil qadari da yadda da kaddaran Allah wa tu'adda bi alfazin ana ba da ta'ziya da lafuzza tadullu ala takhfifi alamil musiba waɗanda suke gwada sassaucin raɗaɗin musiba saboda haka ba sai da larabci ba Allah shi ba da haƙuri Allah shi ba da haƙuri Allah shi ba da haƙuri Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Allah sarki Allah sarki mun yi rashi mun yi rashi to wannan duk kalmomi ne na ta'aziyya sai dai Allah ya ji kansa kun ga an hada hadda addu'a amma duk wanda irin wannan aka yi masa mutuwa kana ce Allah sarki Allah sarki ai kana tausaya masa to shine tasliyatul musabi shine asalin ta'aziyya rarrashin wanda musiba ta same shi bi alfazin da lafuzza ta dullu waɗanda suke nuni ala takafifi a bisa sassauta alamil musiba raɗaɗin wannan musiba wala tuhaddu ta'ziyatu ba a keɓance yin ta'ziya bisa lasati ayyamin da kwanaki uku ba wa nahwiha ko kuma makamancinta ko kwana bakwai kwana uku talaka talaka kamar kwana da yana watsewa mai hali kuma sai an yi sati guda ba keɓance lokaci ba wa inda atil hajatu lil julusi idan bukata ta bukatar sai an zauna laha domin ta'aziyya fala basa babu laifi wa amma za'iruna amma masu zuwa wanda suke kawo ziyara domin ta'aziyya wa sa'irun nasi da sauran mutane fayansarifuna sai su juya ila hawaijihim zuwa ga bukatunsu bayan sun yi ta'aziyya ba su tsaya su zauna domin cin shinkafa ba amma kai da musiba ta same ka kana iya zama don a same ka waje daya akan aje waje kaza ce ai yayi kaza aje waje kaza ai ta yawo wa min al-a'mali yana daga cikin ayyuka allati tanfa'ul mayyita wanda take amfanar da mamaci ma qaddamahu sadaqatan abinda ya gabatar da shi a matsayin sadaka fi sihhatihi a lokacin lafiyansa wa hayatihi da rayuwarsa kun ga wadannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci akwai malamai da dama da suka tafi akan cewa duk wanda yayi wasiya ai masa abu kaza bayan ya mutu da dukiyansa to in an masa baya da lada kaman yayi mugunta ne wa magada me yasa lokacin da yake da rai bai yi ba ina fata an gane sannan fi sihatihi lokacin da yake da lafiyansa duk waɗannan lafazi guda biyu lafazin hadisi ne in bai da lafiya dama already ya riga ya ɗebe tsammani eh an fi son kai sadaka wa anta sahihun wato sahihun shahihun takhal faqara wa ta'malul gina abinda hadisi ya faɗa kenan amma dai zance mafi inganci shine in yayi wasiya kuma dukiyarsa ne tunda bai mutu ba yana da haƙƙi Allah dai kyauta zaton Allah zai baki lada amma wannan gargadi ne mai tsanani in kana da abin da zaka yi na alheri kar ka bari sai lokaci ya kure kar ka bari sai lokaci ya kure wa min al'amali allati tanfa'ul mayyita yana daga cikin ayyuka da suke taimaka wa mamaci ma qaddamahu sadaqatan abin da ya gabatar da shi a matsayin sadaka fi sihhatihi a cikin lafiyansa wa hayatihi ko rayuwarsa aw ma qaddamahu lahu furu'u ko abin da rassansa suka gabatar masa ba'da mamatihi bayan mutuwansa niyabatan anhu domin wakilcinsa yasa ake son da idan ya gina masallaci ya ce ya gina masallacin wa babansa idan ya gina makarantar islamiyya ya ce ya yi ne a madadin mahaifiyarsa duk waɗannan akwai lada ciki wa kazalika da'awatu haka ma addu'o'i lil akhi ga dan uwa bi zaharil gaibi alhali bayanan mustajaba karbabbiya ce a wajen Allah saboda haka babban abin da zaka yi ma wanda ya mutu shine kai masa addu'a kace Allah ya ji kansa amma an ka koma gefe kace matsiyaci ai zai je ga abin da ya abin nan to kai ma mala'ika zai ce ai tare kuke tsiya eh sai dai in ka faɗi haka ga mutumin da yake lalle azzalumi ne to wannan baka da haƙƙi inda an zalunce ka la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulima wa ziyaratu al-quburi ziyartan makabarta mashru'atun shari'a ce بدون نياها باتارد إيهوبا ولا شك الجيوب قططاق تفافيبا ولا درب الخدود قدوكا ممكيبا ويدعو لأهل القبور زي الدعاء ذما أبوتا قبري بالسلامة دسام قبتا والآفية من العذاب دعينهم وتعينهم قبتا دقى عذابا بالسلامة دسلامة والآفية دقبتا من العذاب دقى عذابا ولكن سيدي وليهذر للي أكياي من الشرك والبدع kada a yi shirka da bidi'o'i allati ahdathaha an-nasu waɗanda mutane suka kirkira fi hadhal babi a wannan babi na ziyartar makabarta wa hiya kathira suna da yawa ahkamu siyami hukunce hukuncen azumi asiyamu azumi rukunin min arkanil islam rukuni ne daga rukunan musulunci wa huwa al-imsaku shine kamewa anil akli da barin ci wa shurbi da sha wa kulli mubtilin da dukkan abin da yake karyawa min alfajiri daga alfijir ila algurubi zuwa faduwar rana na ce min alfitr abin da yake karyawa kulli mubtilin duk abin da yake karyawa wato zai karya maka azumi eh ko fitar da maniyi ko menene haka to maimakon mu kawo su ne shine muka dunkula a waje guda har bakakin maganganu ma suna iya karya zubi bakakin maganganu babu gaira babu dalili zage-zage da sauransu wa huwa wannan azumi din na watan ramalana fardun ala kulli muslim farilla ne a bisa kowane musulmi aqilin mai hankali baligin balagagge gairi maridin ba mara lafiya ba wala musafirin ba matafiyi ba ba fi gairi ayyamil haidi ba a cikin kwanakin jinin haila ba wanne fasi ko na haihuwa ba wannan ya shafi mata ne azumin watan ramadan kenan wa yathbutu yana tabbata wujubi sawmi wajibcin azumin watan ramalana bi ru'yati hilali ramadana da ganin jinjirin watan ramalana yarahu wahidun adlun mutun daya adili ya gani أو أكثر من واحد كوفي دا متن ديا أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما وكما دا تكتون شعبان وتن شعبان قوانكي ثلاثين أندوبا باغا وتابا شعبان سيأتيك قوانكي ثلاثين kunga mun kawo hanyoyi guda nawa guda uku wannan mun ɗauko wata masaba ko adili guda ɗaya ne ya tabbata ya ga wata to in yi fana dauki azumi saboda hadisi a nan ƙasa muka ce kama wura da fil hadisi sahi arkanu sau rukunan azumi hiya niyya su ne ƙulla niyya wata kunu ba da ru'yatil hilali niyya takan kasance ne wato bayan an ga jinjirin watan ramalana wa qabla tulu'il fajr kafin fitowar alfijir wal imsaku sai kuma kamewa anil muftirati gabarin abubuwan da suke karyawa na ainihin azumi min akalin kaman cin wani abu wa shurbin ko shan wani abu wa jima'in ko saduwa da iyali wa fuhushin ko maganganun alfaka ko aikin alfaka min alfajiri ila algurubi tun daga fitowar alfijir har ya zuwa faduwar rana wa adabu saumi ladubban azumi kuma as-suhuru shine yin suhur bil akali da cin wani abu aw shurbi ko shan kakkarfan abu qabla al-fajr kafin al-fajr eh kakkarfan abu shine mutum ya samu kunu mai kauri wanda aka sa kaman kunun gyada da madara fake kaman gongoni guda mai ruwa ko rabin gongoni ya dora ya samu kunu ya dora akai ko kuma ya samu ruwa ya dora akai shikenan eh amma kun ga waɗansu mutane idan suka tashi ruwa kawai suke sha shikenan to ya danganta da koshin mutum ne saboda haka abinda ake nufi da suhur shine al-aklu aw shurbi cin abu ko shan abu qabla al-fajr kafin fitowar al-fajr wal kaffu anil lagwi da kamewa ga barin warge wal rafasi da batsa wa gairihima da makamantansu wal judu wal isda'u bil khairi akwai gyaran wasaliyana wal judu da yawan kyauta wal isda'u bil khairi da yawan mika alheri isda shine mikawa aljudu shine asalin kyauta wa mudarasatul qur'ani wal ilm da yawan karatun alqur'ani da ilimi mustahabi ne yana daga cikin ladubban azumi wa ta'jilul fitri da gaggauta shan ruwa inda gurubi shan yayin faduwar rana wal fitru da buɗe baki ala rutabin a bisa ɗanyen itace wato ɗanyen dabino au tamrin ko busasshen dabino au ma'in ko ruwa saboda haka wanda suke fara sha da lemo ba lemo lemo ba shine rutab ba rutab shine ɗanyen dabino ina gani ana yawo da su ma cikin gari shi duk yadda ka yi da shi baya bushewa bushashe kuma shine wanda ake bantare shi wanda wani lokaci daga gefe ma za ka ji ƙaran tauna shi ba da shi asali ake so a yi buɗe baki ba shi yasa in ka zo fassarawa sai ka ce rutsabin ɗanyen dabino au tamrin ko busasshen dabino au ma'in ko kuma ruwa zalla wa du'a wa inda alfitr yayin addu'a yayin buɗe baki wa mimma warada yana daga cikin abin da yazo cikin hadisi qauluhu fadin mai buɗe baki zahaba zama'u wabtallatil uruqu وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمع وتكشر وياتفي وابتلت الأروق جيجيو يسنججك وثبت الأجر كما لا لا يتبت إن شاء الله إذن الله يسوء ولإلهاه متحبين ناتيا على الأدئية والأذكار بسا أدعو إيد ذكري إن كان أظمي با تو كناتي شيني الإلهاه ناتي وان ko dagewa. Ma yubahu lisa'im abin da yake halatta ga mai azumi, alguslu yin wanka littabarrudi domin jin sanyi wankan jin daɗi. Walmadmaratu da kurkuren baki min gairi mubalaga ba tare da kaiwa matuka ba yawan kurkuren baki saboda kishirwa, matukan baka haɗiye ba, yake amma malamai sun ce akwai sassauci, da ka kurkure bakinka sai ka tofar. da aka jima sai ka haɗe yawunka a cikin yawun nan babu burbuɗi-burbuɗin ruwa amma azuminka bai kare ba ko da kana yawan kurkurewa don bakin yakan bushe kuma idan ka kurkure za ka samu soki to ya halatta almadmadatu yawan kurkuren baki min gaire mubalaga ba tare da kaiwa matuka ba wal hijamatu lil haja da yin kaho domin bukata ana gudun yin kaho saboda gudun kar hankali ya jirkita wale isbahu bil janaba a wayi gari da janaba a cikin azumi babu laifi wal qiblatu tasumbata wal mubasharatu da runguma li tabiti nafsihi ga wanda zai iya tsara kansa mutum ya sumbaci matarsa ko ya rungume ta yana cikin azumi inda zaka iya tsara kanka shikenan wasiwaku tulan nahari da yin aswaki tsawon rana watatayubu da sanya turare wal iddihanu da sanya mai mai kanshi wal iktihalu da sanya kwalli wal qutratu da diga magani a ido ko a kunne wal qatratu ko wal qutratu wal huqnatu da yin alura lidarurati saboda saboda lalura duk sun halatta wal fitru da shan ruwa lissafari saboda tafiya wal maradi saboda rashin lafiya duk sun halatta muftilatu siya abubuwan da suke bata azumi al aklu cin abinci wa shurbu ko shan abin sha amdan da gangan ba sai ka ci ka sha ba in wani malami yana cewa sai ka ci ka sha wai in ka ci baka sha ba azumi bai kare ba tunda an ce wal aklu wa shurbu amda masu abu ya tuma haka suke fada wal akalu wa shurbu amda ai al akalu aw shurbu ne eh ba sai an ce aw din ba fi nahari ramadana da rana a watan ramalana wal hailu jinin haila yana karya azumi wal nifasu jinin biki yana karya azumi wal jima'u saduwa da iyali fi nahari ramadana da rana a watan ramalana yana karya azumi wa ikradul mani da fitar da maniyye wal qai'i ko kwakulo amai amdan da gangan suna karya azumi wa man aftala sauma duk wanda ya bata azumin sa fi ramadana a cikin watan ramalana fa alaihi qada zalika al dole ya biya wannan rana wa ammal kaffara amma kaffara fatakunu takan kasance ne alaman jama'a ga wanda ya sadu da iyalinsa fi nahari ramadana da ranan watan ramalana fakat kawai bisa hadisi mafi inganci a ƙasa sai ta ce wa haza inda bajil ulama wannan a wajen waɗansu malamai ne wa inda gairihim a wajen waɗansu su hadda malaman masabar malikiyya fal kafaratu ana yin kafara ne alaman akala da duk wanda ya ci abinci da gangan aw shariba ko ya sha abin sha da gangan aw jama'a ko ya sadu da iyalinsa da gangan fi nahari ramadana da rana a watan ramalana amdan da gangan ina fatan gani wal kafaratu kafaran nan hiya ita ce itqu raqabatin yanta baiwa aw siyamu shahrayn mutatabi'ain ko azumin watanni biyu a jere aw it'amu 60 miskina ko ciyar da miskinai 60 abinci da za su ci su koshi a lokaci guda wa amma alqada'u amma kun gabiya fa yakunu bi qadari al-ayyami zai kasance ne gwargwadon kwanaki allati batala sawmu fiha wanda azumi ya bace a ciki saboda dalilan da muka ambata saboda haka in kwana uku ne zaka biya kwana uku in kwana hudu ne zaka biya kwana hudu amma ka fara daban ne siyamu tatawwu azumin tatawwu siyamu tatawwu azumin nafila siyamu targibin azumin kwadaitarwa ne minha daga ciki siyamu sittati ayyamin wato azumin kwanaki shida min shawwal a watan shawwal ya tabbata a hadisi wa yawmi arfa da ranan arfa li ghairil haji ga wanda bai je aikin haji ba ya tabbata a hadisi wa yawmi ashura da ranan ashura ranan goma ga watan muharram wa tasu'a da ranan tasu'a ranan tara ga watan al-muharram su ma sun tabbata cikin hadisi musamman na Abdullahi bin Abbas gobe da jibi kenan insha Allah ta'ala a wannan shekara gobe juma'a da jibi asabar amma wanda yafi muhimmanci na jibi asabar shine yafi muhimmanci ba za ka iya guda biyu ba to kai guda ɗaya وصيام أكثر شهري المحرم وشعبان da azumin mafiya yawan kwanaki na watanni guda biyu al-muharram watan al-muharram wanda muke ciki yanzu wa sha'abana da watan sha'abana kafin watan ramalana saboda hadisai eh wannan wata ba ai azumin da yafi muhimmanci hadisin Abu Huraira Allah shi kare yadda da shi shine azumin da yafi muhimmanci bayan ramadana shine azumin da za a yi a shaharu al-muharram eh kaman go abdul qiyami eh da daddare na'am wa siyamu salasati ayyamin da azumin kwanaki uku min kulli shahrin a kowane wata wa yawmin lisnaini wal kamisi da azumin litinin da alhamir ya tabbata a hadisi wa saumi yawmin da azumin rana guda wa ifari yawmin da ainihin shan ruwa a wuni guda wa huwa siyamu dauda alaihi salam shine azumin annabi dauda ya tabbata a hadisi wa siyamul ashril awwal da azumin kwanaki goma min zilhijja na farkon watan zilhijja shi ma ya tabbata a cikin nasu a ƙasa muka ce wa qad sabata fadailuha fi ahadith sahiha wa kasira in ka dubi ƙasa ba zai yi mu kawo hadisan bane saboda zamu ja karatun da yawa wa yanha annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya yi hani an siyami yawmil idaini dangane da azumi ranakun idi guda biyu na azumi da na lahiya wa ayyamit tashriki da kwanakin da ake shanya nama kwanakin da ake yanka bayan sallar lahiya kwanaki guda uku wa yawmil juma'ati munfaridan da ware ranar juma'a ita kadai wa yawmil sabti munfaridan da ware ranar asabar shi kadai shi yasa naga sharhin wal malami ya ce, Ashura na wannan shekara ta fada a ranar Asabar, kuma annabi ya hana azumi ranar Asabar kawai. Sai dai a yauman ƙablahu wa yauman ba'dahu. To tunda yauman ƙablahu ta so ne, annabi ya ce idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa, ya ce za mu yi azumin tara da goma don mu saba ma Yahudawan Madina. Sai Allah ya ƙaddara Allah ya karɓi ran annabi bai kai shekaran ba shekara ba ta zagayo ba Allah ya karɓi ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to sai ka ɗauki azumin gobe juma'a da kuma asaba in dai da hali amma duk da haka probably zance mafi inganci idan aka ambaci ranaku sai suka fada a ranakun da aka yi hani to za a yi aiki da umarni ne ba da ainihin hanin ba yanzu idan arfa ta fada ran asabar ai kaga za a yi idan ta fada ran juma'a za a yi kaman wannan shekara ai arfa ranar juma'a ne ko eh ko ranar sallah ne ranar juma'a oke ranar sallah ne ranar juma'a eh shine aka yi ta maganan cewa za a yi juma'a ne ko ba za a yi ba mu kuma muka cewa inna mujammi'una eh za mu yi idi za mu yi juma'a ba zahar za mu yi ba wa yawmi safti munfaridan keɓance azumi ranar asabar kawai annabi ya hana wa yawmi shakki da ranar shakka an ga wata ne ko ba a gani ba annabi ya hana wa saumi dahari da azumin zamani babu shan ruwa annabi ya hana da azumin tsofi annabi ya hana na tara وقد جاء النهي عنها في الأحاديث النبوية الصحيحة ويصحب مستحبين الإكثار من العبادات أيوة أيكا عبادة وفعل الخيرات دعيكة الهير في رمضان مسمى أتكم وترملانا وإهياء الليالي أراي دراري بالنوافل دنافل فلي والتراويه دصلا عشم وتهري أي تنك تنك النيما ليلة القدر در ليلة القدر في الأشر الأواخر أينهم قوما كركي نوة رملانا منه بالإتكاف أي إتكاف أما صلاتي زمن مصلاتي والتهجد ده صلى درعم وهلا والدعاء ده ين الدعاء وذكر الله تعالى ده أمة الله مدعوككي وغير ذلك ده مكمن شمونا ahkamu zakati hukunce hukuncen zakka shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh